والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ثراه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram idan bukumanta ba yau muna ranar juma'a sha biyu da watan ramadan shekara ta biyar, hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine 22 da watan uku shine mars miladiya a daren jiya mun tsaya akan wannan sura mai tarin kan aya ta shidda ko aya ta biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul zariyati yau za mu tashi insha Allah kan aya ta shidda insha Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abin da za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta komin ɗacinta Allah ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata komin daɗinta ayata 24 suratul zariyati to faddal mi Allah ya ce hal ataka hadith dayf ibrahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ فراغ إلى أهله فجاء بإجل سمين فقربه فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun ga bayanin jiya irin hujjojin da ya bamu a hal da ƙarshe Allah yake gaya mana wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin kawunan kuma akwai ayoyin da zaka lura ka gane cewa lalle Allah shi kaɗai ne zai koya maka cewa wanda ya halicci wannan kanka jikinka duk abin da ya ce zai yi to zai iya a cikin jikinka yanzu misali in ka duba na'ura na'ura da inji inji da suke aiki a cikin jikinka Allah kaɗai ya sani da irin wasu abubuwa da ake cema a cikin jini masu tsare duk wani malati wanda ƙwayoyin garkuwa ta tsaro na jikin ɗan adam akwai global blanc da global rouge a cikin ƙa'idar biology idan aka yi bincike zai ga wasu ƙwayoyi ne masu tsare wasu cuta a cikin jikinka cikin jininka sannan injinan da suke jirin jikinka akwai inji wanda ake ce ma a fara digestive shi inji ne abin da ya shahi abinci kawai yake aiki da shi tun daga shiga abinci bakinka ya biyo makogoro ya wuce ya je tumbi ya wuce ya shiga ƙaramin hanji ya wuce ya shiga babban hanji har lokacin da zai fitar da shi duk wannan aikin da abin da za a tsarta mai na fankariya da menene da me dukka wannan abin da ya shahi wannan yake aiki da shi sannan akwai inji wanda shi aikin shi jini ne kawai aikin shi jini ne abinda ya shahi jinin da zuciyarka za ta kaɗo ya bi manyan jijiyoyi ya bi hannunka ya kewaya duka cikin jikinka kuma ya komo cikin zuciya ta tace shi hallau ya koma hallau akwai wani inji shi aikin shi lumfashi abinda ya ya shahi daga hancinka zuwa poumon shine kirjinka a fare respiratoire wanda yadda kake shaƙa da maidawa shaƙa da maidawa shine lumfashi ko da yaushe jiki iya son oxygen shine zai shaƙi oxygen kuma ya maido CO2 gas gas carbonic jikinka shi yake so shi yasa wani bi ba a so kwanci da dare a ƙarƙashin itace domin shi icce da kake ganin shi da sahe wunin wannan zai dinga baku oxygen iska mai kyau mai garkuwa wadda zaka shaƙa jikinka yayi kyawu yana ɗauke muku oxygen iska wadda ba ta da kyawu amma in dare yayi shi ma oxygen yake so shi ita iccen kuma yana secretin yana zubdo CO2 wanda baya da kyawun kenan lokacin da zaka kwanta a ƙalƙashin shi abincin ku ɗaya wajen lumfashi shi yana shaƙa oxygen kai ma kana shaƙa oxygen kana huddo abin da baya da kyau shi ma yana hudu abin da baya da kyau sai ga a wani lokaci ya zuke ma oxygen din shine wani bi za ga ana cewa madariris ya danne shi kai shi jikinka tubus baka iya motsi to irin wannan abubuwan ne kuma da irin wanda yake shakal kamar wuta in kasa wuta a daddare lokacin ɗari wanda a likitanci an yi ta faɗin shi da dare kaka kuskura ka sa garwashi a cikin ɗaki ka shiga ɗakin kare ne ya kai mutane da yawa lahira saboda shi garwashin wannan iya zuke duk wata oxygen inda take ciki kuma ya sa maka bakka iya tashi balle har ka bude kowa jikinka tubus kana ji kana gani ga kanan kana mutuwa dole in ka sa garwashin wannan sai ka bude iska ta dinga shigowa wannan irin abubuwan da Allah subhanahu wataala ne ya gaya mana cewa wai a cikin jikinku ba ku gani a cikin jikinku ma akwai ayoyi wanda suke nuna lalle lalle shi Allah ne bayan wannan Allah subhanahu wataala sai so ya bamu wata daga cikin kissa annabi Ibrahim annabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam Allah yake ce mana wa hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-muqrabin shin labarin bakin Ibrahim bai zo maka ba ake so a bamu wani kaɗan daga cikin labarin wasu baƙi mala'iku mala'iku ne suka zo suka kawo ma annabi Ibrahim ziyara, to sun zo a sifa ta mutum, kusan mala'ika iya ɗaukar sifa ta mutum, hatta da Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, Jibril ba ya ɗauki wasu siffar mutum, ya zo mishi, hayyatar tambaye shi musulunci har da ƙarshe a hadisi Jibril ake ce mai ko? Ya ce Allahu alam wa Rasuluhu alam, Umar ya rarrato hadisin yake cewa Allah da mahaikin shi su suka san wane ne wannan. annabi ya ce fa innahu jibril ai mala'ika jibril ne atakum yuallimukum dinakum yazo ya sanar da ku addinu iya zo mishi a siffan mutum mala'iku suna daukan siffan mutane kamar mala'ikan kuma da Allah ya aiko zuwa ga wani ba wani mutum takanas ya tashi zai je ga dan uwan shi a wani gari sai Allah ya aiko mala'ika ya shiga siffan mutum yazo ce mishi ina zaka yace gurin wani abokina ne zani menene karaba ku yace ba mu da wata karaba da ni da shi kawai na kwana biyu ban ganshi ba zan je in ganshi ziyara dan Allah ziyara kawai dan Allah zaka je ka ganshi yace to ni mala'ika ne Allah ya turo ni a gaya ma Allah ya gafarta ma silatul rahim sadar da zumunci sadar da zumunci dan Allah kawai zaya Allah ya gafarta mai wane ne ya gaya mai Allah ya aiko mai mala'ika yazo da sifar mutum to irin wannan bayanin ne mala'iku suka zo Allah ya tura su su je su hallakar da mutanen annabi Lot a Sudum birnin Sudum a Ordun ne yake su mutanen wannan wata alfasha ce suka shahara da ita wanda Allah subhanahu wata'ala don baya son wannan abubuwa wannan alfasha wanda su suka fara kirkiro ta Allah sai da ya hallakar daga na farkonsu har na ƙarshensu ɗan jaririnsu ma ba a bari ba don ma kai ya girma ya ji labari ai kakannin shi ga abin da suke yi shi ma ya yi micece alfasha shine maza su dinga neman maza luwaɗi hasbunallahu wa neman wakil mugun kabira ce wadda ba ta da kyau datti kuma musiba ce duk masu yin wannan musiba ce wadda take ita ce suke janyo ma kansu su janyo ma ƙasa al'umma da suka fara yi sunan annabinsu lot wannan sunan annabinsu ne suna ne na annabin Allah aikin da suke yi da hausa ana ce mai luwaɗi da hausa ne ba da wani yare ba da wani yare ta yi ba haka ba ake ce mai da larabci ma ce ake mai amal ƙaumu lot aikin mutanen annabi lot don kakka kuskura ka yi zagi ga lot ka ce lot kaza ka zage su a'a lot ɗin sunan annabin allah ne aikin da suke yi da hausa sunan shi luwaɗi sai dai ka ce 'yan luwaɗi in yaso can da kai da su allah raba mu da su allah tarbiyyatar da yaranmu allah raba mu da wannan musiba wannan mutane wannan musiba da suka ƙirƙiro ta Allah da ya aiko musu mala'iku ta akai a jirkice su gaba ɗaya a hallakar da su a hallakar da su gabaki ɗaya yanda babu wani wanda zai saura a dangin dangin dangin yan garin a ordun ne birnin sudum mala'ikun nan kamun su je su hallakar da mutanen wannan na annabi lot sai suka biyo suka yada zango a gidan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to shine bayanin ya fara daga nan gurin Allah yake ce mana wa hal ataka hadithu dayfi Ibrahim shin labarin mutanen baki na Ibrahim bai zo maka ba al-mukarramin al-mukarramin waɗanda suke masu karamci da suka zo id dakhalu alaihi lokacin da suka shiga gurin shi faqalu salama suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka qala salama ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku kuma da aka jima hal yake ce musu kaumun munkarun to kuho mutane ne wanda ba mu gane ba daga ina baki daga ina ku zo to kaga anan gurin faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin a lokacin sai ya tafi gurin iyalan shi da gaugawa ya zo musu da wani dan akuya wanda yake mai mai mai mai kiba ya zo musu da shi to bayanin wannan inda zaka samu ittidakin shi kwarai yanda ya kamata a cikin suratu safati Allah subhanahu wataala yake ce mana wa qala inda annabi ibrahim ce wa da suka so su kashe shi suka kashe suka jefa shi cikin wuta wuta bata kona shi ba wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli min salihin to daga wannan gurin Allah subhanahu wataala da annabi ibrahim ya bar gurin zai tahiye su walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra wannan kuma a cikin suratul hud ma'aikan mu sun zo sun ba annabi ibrahim al bushr qalu salama suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka qala salamun yace kuma amincin Allah ya tabbata a gare ku fama labitha an ja'a bi ijlin hanis nan ne nake so bayanin bai jinkirta ba sai gashi ya zo musu da wani ɗan akuya wanda yake mai mai a nan kuma aka ce ya zo gashashe nan gurin nan kuma mai mai ɗan akuya gashashe kuma nan ɗan akuya mai mai to don kai cakule maka shi ne dai shi ne saboda karamci daga zawarsu da farko sai ta ya musu salama ya musu gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum su ma suka ce assalamu alaikum kaga wannan gaisuwai tun zamanin annabi ibrahim ake yin ta hayyau allah ya ce mana wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha lokacin da aka muku sallama to ku maida wadda ta hita kyawu ko ku ku maida ta wajibi ne ka maida sallama kuma har musulunci ya koya mana yaya suwa za su gaidawa idan ana tahiya na sama shi yake gaida na ƙasa mai tahiya shi yake gaida na zamne haka ne ka'idar musulunci assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wa rahmatullahi da rahamar shi wa barakatuhu da albarkar shi wa magafiratuhu da gafarar shi an rawaito wa magafiratuhu a gurin raddi wanda ya kwashe gaba daya in mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum Allah ta yi kamar da daidai ita ko wadda ta hita ko a cikin aya fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha kamar da ta ita sallamar da ya maka ko kamar da wadda ta hita to in zaka mai da wadda ya maka sai ka ce alaikumus salam in kana so kuma ka ƙara ladanka ka ƙara wadda ta hita sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi kaga ka ƙara ko ka ƙara wa rahmatullahi wa barkatu to idan mutum ya zo ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ya wadu bigo kai kuma sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh tunda in kana so ka ƙara wadda ta hita ko kuma ka mai da wadda ta hita wadda take daidai ta to yau kuma sai mutum ya zo ya kwashe gaba ɗaya lada talatin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya kwashe gaba ɗaya ladan to akwai hadisi wanda a sahahu albani sheikh albani ya sahaha shi wannan hadisi kana iya ƙara wa magafiratuhu amma shi gurin sallamai ba a ce ba mai sallama ya ƙara wa magafiratu an fahimta da kyau ko mutum yana iya zuwa ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in kana so ka ƙara wadda ta hita kamar yadda Allah ya faɗi sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratu amma shi babu inda aka ce ya ƙara wa magafiratu gurin sallama na farko na farko baka da izinin ƙarawa sannan kuma abu guda wanda ya kamata mu fahimce shi Allah dai kowa ya san Allah ta'ala ne maɗaukaki ne mu kuma addini muke bi ba mu ƙagowa sai dai mu bi a duk ruwaya da ta kawo sallama ba a ce ba ta'ala mu kuma mun san Allah ta'ala ne amma a nan gurin babu inda aka ce ta'ala a cikin sallama ba ka ce ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala babu shi a cikin sallama in ka faɗi ka kirkiro abinka wannan bid'a ce sai dai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bakin nan ne ko wa magfiratuhu gurin raddi ne amma babu kalmar ta'ala amma yanzu ya shahara a bakin mu ya shahara a bakin mutane to wannan kalmar babu ta a sallama duk wanda ya kiyaye ta kuma lada yake samu in bai sa ta ba saboda annabi bai sa ta ba sallallahu alaihi wasallam da suka yi sallama mala'ikun nan da suka zo suka ma annabi ibrahim sallama suna mushi sallama da ya sabke su sai maza maza ya tafi gurin iyalin shi ya je ya duba cikin garken shi ya zaɓo ɗan akuya tatturna mai kyau mai mai ya yanka shi ya heɗe ya gasa shi ne waje abi ijilin hanis ya zo musu da ɗan akuya gashashe sabkar baƙi kenan karamci kamar imam ahmad yake cewa wannan aya tana nuna mun wajibcin karamci na baki in bako ya zo ma dole ka karrama shi ka karrama shi da duk abin da zaka iya karamci na bako to ba kwashe kafa ba kai ta zuwa kana lafta ma mutane nauyi a'a in bakon ne ya zo maka dole ka karamta ka mai karamci yanda ya kamata ni babu inda na ga irin wannan karamci sai a sudan sudan lokacin ba ta ka ba irin yanayin da ta kawo yanzu allah kiyaye allah hudda su daga cikin musibar da suke ciki lokacin tana sudan kinta ana zaman lafiya lokacin na je sudan na je wani gari da ake cema niyala ba niyala ba madani madani wannan garin da muka je a can jami'an mu take mun je inscription na doctora wannan garin yana kilo 200 da wani abu daga khartoum cikin azumi wai idan lokacin shan ruwa ya yi duk motar da ta zo za ta huce duk ƙaunar da za su huce he su tsare ta a tsare motar ba ta isa ba ta huce ko ma wane ne mai mote kun san me yasa ni ta nake faɗa ne ko kuma wasu 'yan kidnapper ne wai dole sai kun sabgo kun sha ruwa su samu ladan shan ruwan babban titi wa za a tsare santir babban guduron babba da kake bulaguro kawai za su tsare a sai ka sabko haba a ya faddal bana sai ka sabko sai ka sha ruwa ka ci abinci tukwana a barka ka wuce karamci karamci kuma kowa ya hudo abinci daga gidan shi kowa ya hudo mai hucewa ya zo ya sha ruwa saboda ku duba duk wanda ya sha ruwa wanda abincin da ka bashi za a baka ladan azumi ba tare da an rage mai da azumin shi ba ladan azumi to ka kaddara ka ba mutum goma ruwa sun sha a wunin nan ladan azumi goma gare ka kuma ga azuminka ai ci da mai azumi ba karamin lada ba ne ba na taba gaya muku misali wata rana a madina muna cikin sahu haka an kusa shan ruwa an kusa shan ruwa sai aka yi kiran sallah wani da aka ce allahu akbar ladan da ya dauka kun san a lokacin nan ana ta'addu'o'i kowa in ya dauka bakin shi zai kai ko wani da ya dauko sai ba na kusan shi a gabana ne aka yi wannan abun wai shi ya fara bashi don ya samu ladan azumin shi kudu yadda mutane suke wayo da neman in abu an ce ma lada ne kawai so kake kai dai sai ka same shi a ci da masu azumi ka huddo wani dan abu bai taka kara ya karya ba dan abin da zaka sha ruwa da shi kuna iya sha da kai da wani ka ba shi ya sha kai ma ka sha shikenan ka samu lada shi ma wani yayi wani yayi daga cikin gidaje a huddo abinci a ci da masu azumi dan wucewa yana azumi tsaida shi ba shi ruwa sha rana ta fada ka samu ladan shi haka ake so karamci wannan aya inji imam ahmad yace tana nuna mu wajibcin karamci kaga daga zawarsu da suka yi sallama sai ya tahi maza maza ya gaso dan akuya anan an ce dan akuya mai soyayye nan kuma an ce ijilin samin mai kitse mai mai to duka dai shine wannan sai Allah ya ce mi faqarrabahu ilaihim na'am فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم faqarrabahu ilai ya zo musu da abinci da ya zo musu ya kawo mai shuyi ga sunan baki ne suka zo an aje musu to qala ala ta'kulun yace bu ku ci ku ci ku ci abinci bismillah bismillah a ci abinci sai su wannan ya kalli wannan su ba su cin abinci irin nawa mala'iku ba su cin abinci ya ga sun kici kai yanzu an je a yanko an akuya a gashe shi mai shiri a kamaka ka kici kuma kai ba ko ana ga ka zo daga wani wuri mai nisa sai ka kici ka san akwai magana to da ya suka kicin wannan abincin fa aujasa minhum khifa sai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sai ran shi ta kada ya dan ji tsoro da su ya za a yi baki a kawo muku irin wannan karamci kuma ku ce ku kici qalu la takhaf suka ce kada ka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin alim har suka ba suka ce mu ba mutane bane mala'iku ne mun zo ne za mu taimu hallaka birnin sudum mutanen annabi lut saboda bannar da suke a doron ƙasa har suka ba shi labarin zai samu ɗa da alim masani kaga nan gurin shi kuma walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanis can tayi wa mar'atuhu qa'imatun a lokacin da suke zancen cikin suratul hud a lokacin da suke zancen da shi da mala'ikun matar shi annabi ibrahim tana kusa tana shi tana zamde tana tsaye tana shi qa'imatun a wajen su fadahikat sai tayi dariya da ta ji labarin annabi ibrahim zai samu ɗa sai ta ji daɗi ta yi dariya fasakat wa shaha a wani wuri har ta bugi kanta ta mari huskarta tana don jin daɗi an ba ta albishir za ta sami za ta samu yaro to fa bashar na ha bi ishaq Allah ce mala'ikun nan suka bata muka bata labari za ta samu ɗa ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kuma bayan ishaq din ma zai aihi ɗa mai sunan yaqub to annabi zuriya annabi yusuf kenan annabi yusuf sunan baban shi annabi yaqub annabi yaqub sunan baban shi wa annabi ishaq annabi ishaq sunan baban shi annabi ibrahim kun ji zuriya mai karamci shi yasa ake cewa karimun bin karimun bin karimun bin karimun mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi baban kakan shi annabi duk Allah ya aiko su annabi Yusuf kenan to da ta yi wannan abun ta ji daɗi sai ta ta yi a alidu wa ana ajuzun yanzu ni zan aihu ni kuma gashi tsohuwa wa hada ba'alin shaikha kuma ga namiji na shi Ibrahim gashi ya tsoho shi ma za mu samu ɗan a samu ɗa tsakanin tsoho da tsohuwa tsohuwa wadda ta shiga monopause kusan a mace akwai wasu shekaru wanda in ta je ba ta al'ada shi kenan ta yanke babu zancen samun samun aihuwa iya farawa tun daga shekara 45 ga wasu matan wasu ko zai kai su hal hamsin hal hamsin da wani abu daga wannan lokacin bisa al'ada bace in tana al'ada kuma take iya aihuwa to batta al'ada shikenan batta aihuwa to ita kuma ta huce ta tahi wata ruwa ta ce wajen shekarar ta 90 shi ma shekarar shi 100 ko da 20 haka tsoho da tsohuwa ya za a aihu za ta yi mamaki don sun yi ta neman sa aihu sun rasa ashe aihuwai a hannun wahabu take Na'am.
shine mai badawa shi yasa lokacin da ya zancen aihuwa a cikin qur'ani ta yahabu liman yasha'u Inatha.
inatha shi yake bada kyautar diya mata ga wanda ya ga dama wa yahabu liman yasha'u dhukura kuma shi yake bada kyautar diya maza ga wanda ya ga dama aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma in ya ga dama sai ya ba mutum maza da mata ya aura mai bi kenan ya bashi ya bashi iya maza ya bashi iya mata wa yaji aliman ya sha'u a ƙima Allah kuma yake sa wanda ya ga dama ya zama bakarare bai ya aihuwa kuma ya nace da roƙon shi tunda kyauta ce Allah in ya ga dama sai ya bashi ita mata annabi Ibrahim ta yi mamaki ta ce yanzu ga ni na tsuha gashi shi ma ya tsuha yaya za a yi a samu yaro tsakanin tsoho da tsohuwa fa aujasa minhum khifatan ko mu kan cikin suratul zariyati qalu la takhaf wa basharuhu bi gulamin alim har suka bashi labari da da masani mai ilimi fa aqbalat فأقبلت imra'atuhu امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم matar shi tana nan ta zo a cikin wata kururuwa fasakkat wajaha wata ruwa aka ce ta zunguru huskarta ta mari kanta wa qalat ajuzun aqim ita ce ma kanta tsohuwa bakarara kaga wannan abubuwa guda uku aka zana gashi ga tsuha ga ukum shine wanda bai aihuwa kuma gashi ba alƙin shi ma tsoho ne akan wannan abun ne take al'ajabi tana al'ajabi yaya za a yi a samu yaro sai Allah ya ce mene قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم kaga anan gurin kadhaliki qala rabbuki haka ne ubangijinki ya faɗa saboda shi Allah subhanahu wataala innahu lalle shi huwal hakimul alim shine mai hikima masani idan ka duba ayoyin da suka yi daidai da wannan a cikin suratul a- ba a wannan surar ba inda yace falamma balaga ashuddahu lala wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin cikin suratul safati ai ca yayi fa basharnahu bi gulamin halim nan kuma fa basharnahu بغلام عليم nan kuma ya yace عليم fa basharuhu wa basharuhu bi gulamin alim to magana ta zama biyu nan gulamun alim aka ba su labarin za su samu ɗa mai ilimi nan kuma aka ba su labarin za su samu ɗa mai jimuri jimuri to ɗiyan ɗan shi ɗaya ne ake faɗi ko biyu ne malaman tafsiri sun tai akan wannan na gulamun alim shine ishaqa shine mai sani amma wancan na cikin suratul safati gulamun halim shi annabi isma'il ne annabi isma'il ne ake bayani da shi anan nan kuma annabi ishaqa kun san annabi ibrahim alayhi salatu wassalam iyan shi da annabi ishaqa da annabi isma'il annabi isma'il shine kaka a cikin zuriya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda annabi muhammadu ya huto daga tsatsan shi ne in ka duba muhammad dan abdullahi ka bi silsila kin tarihin shi wanda ya inganta har ya zuwa isma'il ne shi kuma ishaqa ga zuriyar shi har zuwa annabi yusuf to zuriyar guda biyu ce shi ishaqa sunan uwar shi hajara shi kuma Ismail shi Ismail sunan uwarshi Hajara shi kuma Ishaqa wa Sara sunan uwarshi Saratu to su biyu ne matan na Annabi Ibrahim da fari ita Sara in ce suke tare da ita bata aihu ba wata ruwaya ta ce hatta bashi bai wata Hajara ta ce ga ta nan ko ka samu da sai Allah ya arzuta shi da Haj- da- da- da- da Ismail to tunda ta aihu shikenan ta zama diyawa ba baiwa bace ba shine tarihin nasu da hal ya dauke su ya kai su daji kurme man daji cikin zakuna cikin kuraye daji ga macizai ya ajiye musu dan ruwa ya hute ta yi ya juye baya ta ce a ila man ta turkuna zuwa wa ka bar mu "A, Allahu amaraka bi hada Allah ya umurce ka ka kawo mu nan gurin annabi Ibrahim ya gyaɗa kai ya ce na'am ta komo gurin ɗanta ta ce idan layi da yi unallah to Allah baya tozartar da mu ta ƙyale shi ta yi shi cikin daji to kuraye da zakuna da duk wani namun daji ba su cin nama annabawa Allah ya haramta musu ba su isa ba su taɓa matan nan da ita da ɗanta to in ka bi tarihinsu shine aikin hajji a yanzu gaba ɗaya a lokacin ruwa da ya ƙare musu kwana ɗaya kwana biyu wanda ya bar musu ta tashi ta hau wani dutse da gudu tana neman wazis ido na ruwa ko ta samo ta ba yaro iya ta jirɗa kuka ismail yana ɗan ƙarami bata samu ba ta je da gudu wani dutse ta dudduba bata samu ba ta komo wani dutse bata samu ba sai da ta yi so bakwai ko da yaushe ta zo setin inda yaron yake sai ta yi gudu ta yi sassauka don kai ya tsinkayi uwar ta shi ƙara kuka iya jin ishirwa ta yi da na bakwai in abu sa wancan dutsen sai jibril ya sabko gurin yaron inda yaron yake ya tambaye ta man anti ta ce ana hajar zauji ibrahim alaihi salam ni ce hajara mata ibrahim alaihi salam ya ce mata ila man taraka kuma ibrahim zuwa wa ibrahim ya bar ku a wannan jeji sai hajar ta ce tarakana ilallah ya bar mu zuwa ga Allah annabi ibrahim ya ce laqad taraka kuma ila kafin lalle jibril da ya sabko jibril ya zo ba sai ta ce ya ce da wa gurin wa ya bar ku ta ce ya bar mu ga Allah sai ta ce jibril ya ce laqad taraka kuma ila kafin lalle ya bar ku gurin wanda ya isa a bari shine jibril ya sabko kasa ya bugi kasa a daidai inda ibrahim kin yake sai ruwa ya bullo daga can hajara da ta tsinkayi wannan ruwan ya bullo a ƙasa shine ta kaudo da gudu uwan muhajara ta zo ta tattare ruwan ta rirrike shi ta ce zum ma zum dakata tsaya a guri guda dakata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ummuna hajar Allah ji kan uwan muhajara da ta bar shi wannan da ido ne na ruwa ya tahi duniya ila ma sha Allah har inda Allah ya ga dama amma sai ta ce mai zum ta yi zibe in shi ya mana an tsaida shi kun san wani ruwa ne shi ne ruwan zamzam ta tsaida shi babu yadda za a yi tahi sai dai a kwalwa a kai ruwanta ne ta'amun wa sharabun abinci ne kuma abin sha ne annabi ya ce zamzam lima shuribala ruwan zamzam iya maganin abin da aka sha shi don shi addu'a ce mai zaman kanta to wannan shine isma'il kin shine gulamun halim yaro mai jimiri ya aka aka gano shine yaro mai jimiri saboda shi baban nashi annabi ibrahim kamun ya kai su can gurin sai da ya mafalki shi kuma mafalkin annabawa gaskiya ne sai ya zo ya gaya mishi walamma balaga falamma balaga balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahu yace fanzur ma za tara yaro ɗan ƙarami ya taso ya fara ɗan kamar shekara shida zuwa bakwai ɗin nan yake baban shi yake ce mai yace ya ɗana ni na yi maholki ina yanka ka yaya ka gani maholkin annabi to ku duba amsar da yaron ya ba baban nan shi shi yaron ya ce baban ya ce na yi maholki ina yanka ka duba yaya ka gani kamar wata shawara yake ba shi ko amma uban ya sani kuma ya sani tabbas yaron ya yarda bai yarda ba sai uban ya je ya yanka shi saboda mahulkin annaba umarni ne amma sai ya zo da hikima da lallaba ya ce ɗana ni na yi mahulki ina yanka ka duba ka gani yaya ka gani kun san abin da yaron ya ce mai kala ya abati ya ce ya baba ifa'al ma ta umar i abin da aka umarce ka shi yaron ya san mahulkin baban shi umarni ne daga gurin Allah subhanahu wataala ya ce yaya ka gani sai ta yi abin da aka umarce ka ifa almatu umar sai ce sa ta jidini insha Allah min sabirin za ka same ni in Allah ya yarda daga cikin masu haƙuri kaga da ya ce daga cikin masu haƙuri malaman tafsiri suka ce kuma sai ya yi haƙurin saboda bai ce ba za ka same ni mai haƙuri a a daga cikin masu haƙuri tawadu'u ne kaskantar da kai ne zuwa ga Allah sai yayi hakurin yazo ya rihe ya liƙe mai ido zai yanka shi Allah ya aiko Jibril ya kiran shi aka ce ya Ibrahim kad saddaqta rubiya ya Ibrahim dakata ka gaskata abinda aka umurce ka a cikin mawalki wa fadainahu bi dhibhin azim muka fanshe shi inji Allah da abin yanka mai girma aka kawo rago ya yanka rasallan yake nan a ai da yanzu da yawa sun sha wuka da ya yanka shi shi kenan kawai in sallalaye ta zo sai ka duba ɗanka tutturna ko wani babba daga cikin ɗiyan ya sha wuka kuma fa da haka nan kin ne za a yi wanda za a yankan kuma daɗi zai dinga shi eh hikima ce ta Allah yanda yaron nan ya ji daɗi ya ji muri in an ce kai baɗi kai za a yanka daɗi zai dinga ji eh a je a kwantar da kai a dadara maka ita to Allah subhanahu wata'ala da hikimar shi sai ya ya, ya fanshe shi da rago shi yasa dillayya muke muke yanka rago a ilayya to kaga anan gurin shine gulamun halim kin wannan yaro mai jimiri annabi Ismail ne amma anan gurin hal Allah ma ya fito shi karara inda yace Ishaqa ne wa min wara'ihi wa min wara'i Ishaqa Yaqub bayan shi kuma sai a hida mai sunan Yaqub na'am sai Allah yace mine قال فما خطبكم أيها المرسلون na'am قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين lokacin da matar shi ta yi al'ajabi da aka ba ta labarin zata samu ɗa zata samu ɗa take cewa a juzun a ƙin tsohuwa ba karara zata samu ɗa ƙalu sai suka ce mata su wannan mala'ikun ka zaliki ƙalar rabbuki haka ubangijinki ya faɗi kenan tunda ubangiji ya faɗi ai babu shakka a ciki innahu huwal hakimul alim dan shi lalle ubangiji mai hikima ne kuma masani to yanzu hankali ya kwanta annabi ibrahim ya san mala'iku ne suka zo ba mutane ba ne hankalin shi ya kwanta akan wannan sai ta ya yi ƙalafa ma hatubukum ayyuhal mursalun to ku ma'aika menene labarin numin ji yanzu an kama maka mai shi kakici hankali ya tashi ko to yanzu hankali ya kwanta ya gano mala'iku ne ba mutane ba ne annabi ibrahim ya ce to menene labarin ku daga ina kuke ina za ku me ya huddo ku me ya kawo ku labarin me kuka kawo mana duniya kalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin mu Allah ya aiko mu ne zuwa wasu mujirman diya miyagun diya wanda an kiransu an yi kiransu su bautata ma Allah su daina wannan alfasha da suke yi sun kiya inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an aiko mu ne zuwa wasu miyagun diya mujirman mutane linursila alaihim hijaratan min tin dan mu jejjehe su da hijaratan duwal watsu min tin na daga ƙasa sannan ita wannan ƙasar tinun minnar ƙasa ce tinun yani laka minnar daga cikin wuta aka ɗauko ta musawwamatan tana rubuce da na daga isim ne kowanne da sunan shi wane ga lakar da za a jewa mishi ya lalace ya galgaje kamar dai irin yadda aka halakar da ashabul fil wanda suka zo yakin ka'aba ba sun zo ba bi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabul fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil kamar yadda aka aiko musu tayran ababil da suka zo gurin su kashe ka'aba tarmihim bi hijaratin min sijil take jiwon su da duwal watsunar wutar sijil kowace tsuntsuwa da sunan mutumin da zata na sama a minƙarƙinta ta ɗauko ta shigo cikin rundunai kowace tana neman nata tana neman nata daga ta gan shi ta sai ta nasa mai in ta nasa mai wannan tsako ta wuta sai lub sai ya koma toka don tsananin zafi da ƙashin da tsokar da jinin da ke jikin shi sai ya koma toka shi kenan magana ta ƙare to haka su wannan mala'ikun suka ce ai tsakoyin da za mu jefa musu musawwamatun ce kowa da sunan shi a bisa tsakko da za a halakar da shi inda rabbika gurin ubangijinka lil musrifin wannan na masu diya ne masu banna haka Allah ya ga dama za a musu azaba fa akhraja فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين na'am فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين na'am وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب العليم kaga wannan gurin Allah yake ce mana falamma dhahaba an ibrahim ar-ra'u a cikin suratu hud lokacin da tsoron ya tahi daga gurin ibrahim ai ya ji tsoro kai ka musu karamci hadda mai shuyi guda an zo an bankare an ba su kuma sun kici ba dole ba ka ji tsoro to lokacin da tsoro ya tahi wa ja'atuhu al-bushra kuma hal aka bashi al-bushr cewa zai samu yara yujadiluna fi qaumi lut sai annabi ibrahim kuma ya fara jayayya da mu a cikin sha'anin mutanen annabi lut saboda sun ce an aiko su ne su halakar da mutanen annabi annabi lut saboda alfashar da suke yi yake jayayya da su kada ku je wannan garin wannan garin ho akwai mutumin kirki a ciki akwai lut ho yana ciki da shi da iyallan shi ya za ku je ku halakar da wannan da karshe dai suka ce ya ibrahimu arid an hada ya ibrahim bari wannan zancen gide an yi da al'amarin ubangiji ya sabko dekire ya zo a halakar da su magana ta kare halakar da su za a yi innahu qad jaa amru rabbik lalle al'amarin ubangijinka ya so wa innahum atihimul atihim azabu ghayr mardud lalle azaba za ta zo musu babu zancen a mai da azaba wannan azaba za a musu azabtar da su za a yi tunda al'amarin ubangiji ya zo a zo a halakar da su to azabtar da su za a yi قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كو لنرسل عليهم هجارة من تين مسومة عند ربك للمسرفين sai ce to ya za a yi da wannan mutanen da suke cikin musulmi mumunai annabi lut yana ciki da shi da iyalan shi sai suka ce nahnu a'lamu biman fiha mu mun san suwa suke cikin garin za mu fitar da shi musulmin shi annabin Allah lut za mu fitar da shi a halakar da sauran an fahimta ko fa akhrajna man kana fiha min almu'minin Allah ya ce sai muka fitar daga cikin wannan alƙarye daga cikin ta waɗanda suke wanka na fiha min almu'minin wanda yake cikin mu'minai fa ma wajadna fiha a wannan garin bu mu samu ba gaira baitin sai gida ɗaya min almuslimin daga cikin musulmi gida ɗaya ne na musulmi sauran duka aka halakar da su saboda haka in kana kan gaskiya in duk duniyar na za ta saba ma gaskiya dai tsaya a kanta gaskiya ce in kuma kana kan ƙarya in duk duniyar nan suka bi ka to ƙarya wa ƙarya ce babu duk gaba ɗaya za a halakar da ku kai dai ka bi gaskiyarka ka tsaya kan littafin Allah da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatacce nagartacce hadisai ingatattu da qaulul fuqaha ijma' min al ulama ijma'i na malamai ulama salaf na magabata waɗanda ake bi musu biyayya idan kana kan wannan to duk duniyan nan ta kika kai kana kan gaskiya kuma Allah yana son ka an fahimta ko wa tarakna fiha na'am ka karanto nan wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim Allah yace akan wannan garin mun bar aya ga waɗanda suke tsoron azaba azaba mai raɗaɗi ayar da aka bari ga ya hayyau muna karantawa kuma muna jin labarin akwai wasu mutane sun yi ɓanna suna abin da Allah baya so hayyau Allah ya aiko musu mala'iku sun hallakar da su wanda aka jirkice ƙasar gaba ɗaya wani hadisi yake cewa sai da aka ji kukan zakaran garin a sama ta farko da aka tutsa mala'ika da ɗaga sama kuma aka rikice su gaba ɗaya wuf sun ma'amtar na alaihim jaratan min kuma aka musu ruwan duwal watsu na wuta aka daddanne gurin rikib magana ta ƙare wai don kal ai wannan alfasha amma wannan alfasha ta luwaɗi sai da aka samu a cikinmu mu al'ummar ƙarshe al'ummar da Allah ya zaɓa kuntum haira ummatin ukhrijat nas ku ne hiyayyen al'umma wadda aka fito a tarihin mutane sai da aka samu 'yan luwaɗi kun san da Allah zai halakar da mu da tun ya halakar da mu sai Allah ya kale mu hal mu je mu gamu da shi Allah gafarta mana mugun abin da alfasha ce wanda Allah baya son ta musiba take janyowa a ƙasa ba a kanka ba kadai a duniya a ƙasa gaba ɗaya musiba ɗan luwatsi musiba suke mai sabkowa sai aka wayi gari manya-manyan ƙasashe na duniya wasu suke ɗarme ma luwatsi gindi suke wai suke ba su rajista har taro ake na yan luwaɗi a duniya la haula wala quwwata illa billah duniya ina zaki da mu manyan da ake saurari ake tsammanin kasashe ne manya za su yi abin kirki kuma su suke wannan alfasha suke ɗarme ma alfasha wannan gindi suke ba ta rajista ake taro na wannan alfasha kenan Allah yayi abin da yake so ku duba mutanen annabi lot yadda Allah ya hargalgaza su daga na farkon su har na ƙarshen su don ma kan wani jikan jikan jika ɗan jariri ya girma ya ji labari yadda kakannin shi abinda suke ya kirkiro abin ya dinga yi sai aka aka musu rumus kumbus kurmus gabaki ɗayansu waj'alna aliyaha safilaha muka sanya saman ya koma ƙasa aka jirkice su Allah kiyaye sai Allah ya ce mine وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين fatawalla فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون Allah daga nan ya ƙare ba mu labari na a cikin wannan suratul zariyati na annabi Ibrahim yanda aka yi da shi da bakin shi bakin shi mala'iku da albishirin da suka bashi da tsoron da ya ji da irin jayayya da ya da su kal aje a halakar da birnin Sodom mutanen annabi Lot hal saboda da kai annabi Lot a ciki mala'iku suka fitar da shi saboda an sa mala'iku sun ce ya fita da shi da iyalan shi amma ban da matar shi saboda matar shi tana goyon bayan luwaɗi har da ita Allah ya halakar da shi ya halakar da su ko kun ga yanda addinin mace da addinin miji wanda yake kan gaskiya shi kadai yake yake tsira wani lokacin zaka ga addinin mijin ya ja addinin mace wani lokacin sai a yi baran-baran kamar annabi annabi annabi ibrahim shi yana kan tauhidi ita kuma tana kan tana goyon bayan mutanen garinta tana goyon bayan tana goyon bayan luwati sai Allah ya annabi lut sai Allah ya halakar da da, da matai to amma akwai wanda namijin ne ya lalace sai matar ta biyo shi azabun annabi sallallahu alaihi wasallama ammin shi abil habil ya aka yi ai shi ne ya lalace ya zama kahuri sai Allah ya sabko sura guda ya ce tabbati ya da abila habin watab hannayen abila habin sun faɗe sun lalace ya hallaka watab ya ƙara hallaka ma agana anhu maluhu kuma kasab da dukiyar shi da abin da yake gani yana da ba su iya mishi amfanin komi daga ƙarshe ma sai a gaya mai gidan shi ina ne sai su lanaran za ta lahab da sannu za a zara shi cikin wuta mai haɓaɓɓaka Allah ya hoɗi kenan shi abila habin ɗan wuta ne da ayal ƙur'ani ƙarara daga nan ta tsaya sai ta aka yi wa mura'atuhu hammalatal hatab da matar shi mai tsegumi mai ɗauko zancen wannan ta kai ma wannan mai warware gaskiya gida-gida in annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wa'azi yayi wa'azi yayi kiran mutane a ɓoye sai ta biyo gidajen duk da bi ta dinga warwarwa tana cewa ku bar biya wannan dan dan uwan mijin na hauki dai bai da hankali tana warwarewa Allah ya ce wa mur'atuhu tare da matar shi hammalatul hatab mai daukan magana mai daukan itacen ana nihin mai tsegu mai daukan magana yanzu laraba suna da kinaya in aka zo misali nan gurin taro ne sai a ce to akwai masu daukan itace dai to me ake nihi ana nihin ku yi hankali akwai masu ɗaukan magana zai ɗauki magana ka je ya gaya ma wani ya ɗau wannan ya je ya gaya ma wannan shine hammalatul hatab me ai ba ɗaukan itacen bane ko da yake a wut tafsiri sun ce tana sa kaya a hanyar da annabi yake amma hammalatul hatab hakikanin fassarar shi mai tsaye gumi mai ɗaukan magana ta wannan tana bi wannan wane ne ya koya mata mijinta abil habi da matar shi gaba ɗaya addinin mijin ya ja macen to muku a musulunci addinin miji in musulmi ne an ba shi dama ya armi mace wadda take baki tabiya kamar kirista kai namiji an baka damar ka arme ta musulunci ya yarda kuma ka dinga bin kanta da kaɗan kaɗan haka musuluntar da kai haka musuluntar da ita amma ita ba a bata ba dama musulma ta armi kahuri kirista haramu ne babu arme tsakanin mace musulma da kirista kahuri in mace ce musulma musulunci bai yarda ba ta armi kirista in yana son ta yi musulunta eh in dai har yana son ta burge shigo to ya shigo addininta sai ta samu lada biyu ga ladan ta musuluntar da shi kuma ga ladan ta yi aure za ta je gidan mijinta ko da kuma da kahuri da musulmi da kahure ne suke tare duka kiristoci misali kahurai ne sai ɗaya musulunta an yarda mijin ya musulunta ya zamna da matar shi ya dinga bin kanta har ta musulunta amma matar daga ta musulunta to babu aure da shi da ita ita ta zama tsarkakakka musulma ce sai dai shi ya musulunta sai a musu istidama ci gaba da armansu ba sai an sake kulla arme ba al istidamatu khairun min al ibtida'a ci gaba yayi alheri da a ce a kashe arman a warware shi to kun ji yanda tsarin yake to daga nan sai Allah subhanahu wataala yake so ya ba mu wani daga cikin labarin annabi Musa da kasurgumin kahuri fir'auda wanda an yi bayani diyawa akan fir'auna a cikin qur'ani kuma yaro karami ma ya san fir'auna he mana in dai ba wannan jahilin ba za a yi bayanin shi wani ne ya kai ɗan shi makaranta ya faɗa ya ce ma malam ga yanan wannan yaron ba abin da ya sani babu abin da ya sani kawai sai biye biye babu bai karatu bai komi ko annabawa bai sani ba sai yaron ya ce baba na san annaba mana ya ce to wa ka sani sai ya ce annabi fir'auna ku tsaya dai ku ji sai baban jahil sallallahu alaihi wasallam wane ne baban jahilin wane ne baban jahilin to kaga ana samun wannan guri da yawa ka gani subhanallah yara sun yi karatun baban bai yi ba waye musiba kamar yarinya da ta ce ma babanta yayi atisha bai ce ba alhamdulillah shi ku annabi ya ce da kai atisha ka ce alhamdulillah na kusa da kai ya ce yarhamakallah kuma ka sake ce mishi ya hadikumullah wa yaslah balakum addini ne yarinya ta karanto a makaranta wannan karatu babanta sai ya atisha bai ce ba alhamdulillah sai ta ja kudo da bulki bulki bakin ta ta yi baba fati'un wadi ya ce me zan wadi wadi'un wadi kai dai baba wadi wadi'un wadi yau bai san ba abin da zai kawo zai fadi irin wannan abubuwan abin takaici ne abin mamaki shi kuma na uku da ya zo ana cikin jama'a ya yi atisha ya ce alhamdulillah tsoho ne sai wani samari ya yi karatu sai ta yarhamakalla to shi tsoho bai san ba menene yarhamakalla kuma bai san ba mi zai ce a gaba sai abokin wannan wanda ya ce mai yarhamakalla sai ta mai baba ibrahim kin kake ce ma yarhamakalla tsoho sai zuciya sai kalle shi ya ce uwa ka ce yarhamakalla to kajiwa wai ya zage shi uwa shi ce wai rahamakalla to irin wannan abun akwai takaici a ciki akwai takaici yanda ya kamata kenan zaga yaro uba ya dauko dan shi yana fada bai ya zuwa makaranta shi kuma in ka tsare shi bai ba karatun shi kuma bai san ba komi ya kamata kai ma ka yi tukwana ka koya ma yaran kuma ka yi jin haushin yaran ka bai je makaranta yace wa ila wa fi musa iz arsalnahu ila fir'auna hakanan a cikin labarin annabi Musa lokacin da muka aiko shi zuwa fir'auna bi sultanin mubin da hujjoji wanda suke mabayyana ana tambaya a cikin isa wannan shin ba akwai baki fi kissati Musa akwai labari na cewa Allah ɗaya ne fa lokacin da Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga fir'auna akbar dalil bi sultanin mubin da hujjoji wanda suke mabayyana wanda Allah ya ba annabi Musa babban sultan hujje ita ce sandan shi sandan annabi Musa sandar da yake sabke ta ya jefa ta ta zama kumurciya lokacin da aka yi gwagwarmaya wadda take ita ce fir'auna ya gangami kasar Misra gaba daya ya tuka bi kullu sahirin saharin alim duk wani dan dabo sai da yazo za a yi muƙabala kwada tsakanin annabi Musa da annabi Harun da sauran duniya gaba daya su kadai suke kan gaskiya suka zo suka zuba suka abin tsahe-tsahen su suka tada daji wanda yake shine da macizai da da da da da zakuna da kaza da kaza hal annabi Musa sai da ya ji tsoro fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya ji tsoro ce wannan anya abinda Allah ya bani ko ya ba su dai saboda sun sun wadda idanuwan mutane masu sihiri kawai Allah ya aiko Jibril a lokacin ya gaya mai la takhaf innaka antal a'la kada ka ji tsoron komi kai ne a saman su inna ma sana'u kai da sahir wala yasil wala yaflihu sahiru haitu ata kaidi ne mugun kulli ne na ɗan dabo suka yi shi ko ɗan dabo baya samun rabo ko yaya yake duk mai sihiri Allah ya ce bai samun rabo duk mai sihiri Allah ce bai samu rabo koma ya yake kaga akan wannan aka zuba sai ga sandan nan ta annan Musa da yadda sandan shi ta zama kumurciya ita ma take bi tana haɗe macizan nasu da mai igiya ce da man zambaka an an tabar da idanuwan mutane duk ta haɗe komi ta zo ta tsaya kuma don Musa ya ɗauki sadda shi babban hujja kenan wadda Allah ya aiko annabi Musa da ita sultanin mubin hujja mai ƙarfi sandar wannan lokacin da annabi Musa Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka annabi Musa ta yi sanda ta ce atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wali fiha ma'arib wa ukhra wai Allah yake ga ma abinda sandar take eh mana ka san in yaro karami misali ka tambaye shi abu daya sai ya baka amsa uku ko hudu Allah tuni ya san abinda ya ba sandar wannan ya Allah sanda ta ce ina dogara ga ita ina kakkabo ma kaina awa kaina abinci cancalo da menene kuma ina da ayyuka da yawa da ita tuni wannan duka Allah ya sani za mu ji wannan goben Allah ya kai mu abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mu mun sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah muna roƙonka da sunanka mai girma Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu akwai wani dan uwa a cikin mu nan gurin barayi sun je sun mushi sata ya Allah muna roƙonka ka maida mai gurbin su kuma Allah ka toni asirin su bi rahmatika ya arhamar rahimin wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai da su ya Allah masu neman aure ka ba su daidai da su bi rahmatik ya Allah muna roƙonka ka shiryar da mu ka shiryar da iyalin mu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah khudh bi nasiyatina ila albirri wat taqwa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين